بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الاثنين ɗaya ga watan safar hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1417 wanda ya daidai da 17 ga watan Jun 1996 muna cikin fasli na hudu inda ashekul imam al-muhaddis muhammad nasiruddin al-albani yake bayani akan ma ya juzu lil hadirina wa ghairihim ma'ana abin da ya halatta waɗanda suke zaune a wurin mara lafiyan da ya rasu me ya halatta gare su to ya kawo cewa ya halatta a lokacin da ainihin suke zaune in ya rasu an lullube shi din nan su yi wasu abubuwa ya halatta gare su ya ce wa gairihim da waɗanda ma ba su ba ma'ana wanda ya zo daga baya na farko ya ce ya halatta ka zo ka samu mara lafiya a mamaci an lullube shi kafin a yi mishi wanka din nan za ka iya buɗe fuskar shi za ka iya sumbanta shi kuma babu laifi don mutum ya kwana uku yana ainihin kuka ga mamaci kuka ba na ihu ba ba na dukan jiki ba ba na ainihin wato wanda za a yayya ga tufafi ba amma kuka na zub da hawaye ya kawo mana hadisi na farko akan wannan matsala da hadisi na biyu a cikin ƙarshen hadisi na uku ne aka kwana shi yasa za mu ɗauko shi inda ya ce as-salisu hadisi na uku a cikin wannan mas'ala an aishata aidan har wa yau daga aisha Allah ya ƙara mata yarda annan nabiya sallallahu alaihi wasallama dakhala ala usman ibn maz'un wa huwa mayyitun aisha ta ce manzon Allah ya shiga wurin usmanu dan maz'un a lokacin da usmanu ya rasu alhali usmanu ya rasu manzon Allah ya je same shi a kwance a lullube fakashafa an wajihihi sai manzan Allah ya buɗe fuskar Usmanu summa akabba alaihi faqabbalahu sai ya ainihin wato duƙufa ko ya durƙusa ya sumbance shi wa baka ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya kuka hatta ra'aitu dumu'a tasilu ala wajnatayhi har sai da naga hawaye suna zuba daga ainihin wato suna zuba akan kundukukin shi ko kuma akan ainihin wato a muƙamuƙan shi to wannan ainihin Usmanu dan maz'un kamar yadda muka faɗi wancan mako dan uwan annabi sallallahu alaihi wasallama ne amma ba na jini ba sai dai dan uwa ne na raba'a sun sha nono ɗaya a lokacin ainihin wato suna ƙanana to shi yasa ainihin annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya je rufe wa aka rufe wannan Usmanu a makabarta ta baqi'a shine mutum na farko sai annabi ya ɗauko dutse ya ɗora akan ainihin kabarin nashi sai ce dan in gane kabarin dan uwana kuma in rinka rufe dangina kusa da wurin akhrajahu tirmidhi wannan hadisi da muka gama karantawa a cikin littafin al-imam tirmidhi ya fitar da shi a cikin mujalladi na biyu shafi na 130 wa sahahahu kuma ya inganta shi wal baihaqi baihaqi ma ya fitar da wannan hadisi wa ghayruhuma haka waɗansu malaman ma sun ainihin fitar da waɗannan hadisai banda a tirmizi ɗin da bai haƙi walahu shahidun bi isnadin hasan wannan hadisi yana da hadisin da zai ƙara shaida a kan shi wanda ya zo da isnadi kyakkyawa yuraja fi majma'il zawa'id ya ce sai a koma a duba littafin majma'ul zawa'id na alhafizul haitami almuhaddis a cikin mujalladi na uku shafi na ashirin wannan shine abin da ashekul muhaddis al-albani ya rubuta a cikin ainihin littafin ahkamul jana'iz wa bida'uha shekaru da suka gabata a cikin wannan sabuwar taba'a sai ce sun mata bayyana anna fihi dha'afaini sannan sai na gano cewa akwai rauni akwai illoli guda biyu a cikin isnadin wannan hadisin shahid din ba a cikin asalin hadisin ba asalin hadisin da tirmidhi da bai suka fitar da shi sahihi ne babu ƙura a kan shi amma shahid ɗin da ya ɗauko shi ya ainihin ƙara ƙarfin wancan sahihin da shi shine ya ce daga baya ya gane wannan shahid ɗin ba hasan ba ne fihi dha'afaini akwai rauni guda biyu a cikin isnadin shi ko kuma ya hada hadda matanin unzur kashfal astar yace ka duba littafin kashful astar a cikin mujalladi na farko shafi na 383 wa kad kharrajtuhu fi dha'ifa albani kuma yace na fitar da shi hakika a cikin silsilatul ahadith ad-da'ifa a cikin lamba hadisi na 6010 to anan ne muka kwana dama lokaci yayi sai ce arrabi'u hadisi na hudu a cikin wannan matsala an anas radiyallahu anhu qala dakhalna ala dakhalna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama ala abi sayf wa kana dhi'ran li ibrahim alaihi salam فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم فقبله وشمه ثم دخلنا عليه بعد ذلك وإبراهيم يجود بنفسه فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان فقال له عبد الرحمن بن عوف وأنت يا رسول الله فقال يا ابن عوف إنها رحمة ثم أتبعها بأخرى فقال إن العين إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون أخرجه البخاري ومسلم والبيهقي بنحوه وانظر ما سبق صفحة جيم حديثي نهدو أكم وانا مسألة يا ساموش دقا أنس الله يقارى مش يردا قال أنس دم مالك الله يقارى مش يردا يتي دخلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سيف من شقا gidan abi saif ko wurin abi saif tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa kana zi'ran li ibrahima alaihi salam ya kasance shi mai shayarwa ne ga ibrahim alaihi salatu wassalam ba annabi ibrahim ba ibrahim dan gidan manzon Allah wanda mariyatul qibtiyya ta haifa mishi to amma abin da ake nufi da zi'ir shine mace wadda aka ba ta ɗa ta je tana shayar da shi tana renon shi to sai ya zama kuma larabawa mijin wannan matan ma sai su ce mishi mai shayarwa shi ma sai su ce mishi zi'iran saboda haka zi'iru a nan an ce wa wannan mutum ne zi'ir tajawuzan la haqiqa ba shi yake shayar da shi ba matar shi ke shayar da wannan ɗaɗin to shine ana zai ce wa kana zi'ran li ibrahim ai zauja murdi'ati ibrahim alaihi salam wato mijin matar da ke shayar da ibrahim dan gidan annabi alaihi salam fa akhadha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ibrahima faqabbalahu wa shammahu sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya dauki ibrahim ya ainihin sumbance shi sannan manzon Allah ya rungume shi ya shinshini kanshin wannan dana shi mai albarka ثم دخلنا alaihi بعد ذلك sannan bayan wannan lokaci kuma wata rana muka sake shiga muka je gidan wannan mutum da ke renon wannan yaro wa ibrahimu ya judu bi nafsihi ibrahim bai da lafiya yana fama da kanshi ya shiga wani hali faja'alat aina rasulullah sallallahu alaihi wa sallama tazrifani sai idanuwa manzon Allah suka rinka kwararar da hawaye suna zubar da hawaye manzo Allah yana kuka yana tausaya wannan dan yaro wata goma sha bakwai a duniya amma gashi yana cuta shi ma cutar tana tsananta gare shi sai ma ya tausaya mishi wa qala lahu abdurrahman ibn auf sai abdurrahman dan auf yace wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wa anta ya rasulullah kuma kai da kanka ya manzon Allah kake kukan mutuwa bayan ka hana kuma yaya ka zo kana yaya za ka yi haka faƙala sai ma'aike ce yabna aufin ya kai abdurrahman ɗan auf innaha rahma wannan hawayen da nake zubarwa rahama ne ba wai shine irin kukan da na hana yi wanda yake jan azaba ba ma'ana kukan da na hana shine na ɗaga sauti da makamantansu amma wannan na zub da hawaye rahama ne tausayi ne to shi yasa duk sanda kaga an ce kaza kuma aka zo aka ce kaza ko an yi kaza kuma aka yi kaza in kaga kamar yana karo da juna bayani zaka nema ba zuwa za ka ce to ya ce kaza ba yau kuma ya ce kaza kuma da ya ce kaza yau ya ce kaza shine duk matsalolin da ba ku fahimta ba kuke ta rudewa mun ce muna magana da aljanu ai mun karanta muku a cikin dan fodiyo nurul albabi dan fodiyo ya ce wanda ya ce yana magana da aljanu ya zama kafiri ya ya ku kuka karanta kuma ya kuka zo kuka ce kuma ana magana da aljanu kuma hukata ne ba ku bincika a ba ilimi sai ku bincika sai ku nemi bayani haka ake in kana neman ilimi bayani kake nema shi yasa in Allah ya hada ka da karantar da mutanen cikin gari sai dai kai ta fatan Allah ya girmama ladanka amma ai karantar da mutanen cikin gari zaka samu mafiyancin kwakwalwar su kamar dusa take shi yasa in kana karantarwa cikin jami'o'i da makamantan haka sun fi saurin fahimtar da wani kana fara magana ya fahimci inda ka dosa dama ya saba sauraron laccoci na ilimi amma nan cikin gari dama ba wai ba ilimin su suka damu ba me suka damu da shi abin da suka damu da shi dama me ya kuskure su kuskure kawai suke son ji shi yasa ka kalli yanzu mu nawa ne a masallacin muke karatu saboda yanzu ilimi ake karantarwa amma da cewa aka yi a zo za a yi ruka a nan masallaci aljani zai magana mutum nawa za a gani a cikin masallacin da cewa aka yi za a yi wa'azi akan yan shi akwai yan ɗariƙa mutum nawa za ka gani to mutane suna ƙauna Allah kenan ma'ana ku in ba abin da kuke so ba kadai shine wai kawai karatu ana yin sallah sai ga kowa ya zari takalmin shi ya tafi sai an yi mutuwa sai ka ji mutum ya zo ala gafata malam uwata ta mutu uwarka ta mutu wai ce karka tsaya a koya maka sunna a wajen uwarka da ta mutu kai mata wankan gawa ba aibu bane uwarka ta mutu wani ya je mata tsirara ne mata wanka ba aibu bane gare ka kana musulmi ba aibu bane mahaifinka ya mutu sai an ji an dauko wani ya mishi sallar gawa sai an sai an ji an dauko wani ya mishi wanka sai wani ya saka mishi likafani ina kai kake a gidan me amfanin ka kai kadai zaka iya wa mahaifinka wanka kai kadai zaka iya wa mahaifiyarka wanka amma sai ka zauna da jahilci kuma haka zo ana karantar da kai la as'alukum ajran ba cewa haka in an gama karatu to kai kawo kaza kai balle kace to ni bani da kuɗi aka zo za a karantar da kai a'a shikenan sai mutum sai ya kabe takalmin shi sai ya tafi da an yi mutuwa kuma sai mutum ya lallabo shi yasa dole ne ku dawo ku ne wa mutane keke da keke in ba haka ba sai su mai da ku irin waɗancan tumakan malaman da aka baro in mutum ya zo ai uwar shi ta mutu yaka ce tafi ka bani guri sai ai keke da keke tafi ka bani guri wai ce ka zauna a koya maka addinin musulunci ka zauna a koyar da kai yadda ake harkokin jana'iza da sauransu matarka ce ta mutu babarka ce ta mutu ɗanka ne ya rasu kowa zai iya shirya likafani ba sai tela ba amma sai ka je an shirya maka likafani sai an yi wankan gawa komai sai an yi baka iya ba sallar gawa kai ne ka fi cancanta da ka wuce gaba in ba ainihin khalifa ne ko shugaban musulmi ya halarta wurin ba kai da kake dan uwan wannan mara lafiya baka san wannan ba eh mamaci mun fahimci wannan da kyau ko to shi yasa an ce ana magana da aljanu eh muna yi tabbas ni ina yi kuma muna yin magana da aljanu ne ta hanyar karatun alkur'ani wannan musulunci ya tabbatar da shi ko ka so ka tashi kai karatu in kai karatu nan da shekara talatin wallahi duk a shariyar da kai mana sai kai istighfari ka zauna da kani kuma magana da muka ce yi magana da aljanu kafirci ne mawa karanta a cikin nurul albab ma'ana hanyar da bokaye da yan bori da yan dabo da yan sihiri da yan tsubbu suke bi suna magana da aljanu wannan kaulan wahidan duk wanda ya haka ya kafirta in ya mutu a haka har abada shi da rahama sai ka nemi a maka bayani amma kawai shi kenan kaje ka ce su suka ce ba kyau kuma sun zo suna yi kai dabba ne banza Allah ya wa'azi ya ce kukan mutuwa ba kyau kukan mutuwa ba kyau kuma gashi ya zo yana yi a da sai Abdurrahman bin Auf sai kauce gefe guda ya ce ba zan sake bin shi sallah ba batalat salatuhu je ya magana yau ya saba a'a sai ce ya rasulallah da kanka kuma kai ka hana sai ce a wannan tausayi ne ma'ana wannan ba irin wanda na hana ba ne haka ake yi mun fahimci wannan da kyau ko summa atba'aha bi ukhra sa'annan sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama sai ya sake ainihin kuma biyo da wani hawayen bayan wancan daban sai sake kawo wani kuma daban hawaye ya zuba ɗazu kuma wannan bayan ya gama wannan jawabi sai hawayen ya sake biyo wani faqala manzo Allah ya ce innal aina tadma'u ido yana zubar da hawaye wal qalba yahzunu zuciya tana cike da bakin ciki ko tana halin bakin ciki wala naqulu illa ma yurdi rabbana amma duk da bakinmu ai zuciyarmu na cike da bakin ciki idanuwanmu na cike da hawaye amma harshenmu ba zai faɗi wata magana ba sai magana da za ta yardar da ubangijinmu wadda in mun faɗi ubangiji zai ji daɗi wa inna bi firaqika ya ibrahima ya ibrahimu manzon Allah ya ce mu dinnan game da rabuwa da kai ya ibrahim la mahzununa muna cike da bakin ciki amma tun da Allah ya kaddara za ka mutu ko kuma ka mutu to mun haƙura amma muna cike da baƙin ciki to ka ji ainihin shugaban masu tauhidin duniya kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ɗan shi ya rasu zuciyar shi na cike da baƙin ciki saboda ya rabu da ɗan shi idanuwan shi na cike da hawaye amma harshen shi yana faɗin kalmomi masu kyau masu ladabi ga Allah maɗaukakin sarki in kai haka to ka samu irin yadda ake so kenan amma ɗanka ya mutu sai kai wai ka rinka dariya wai dan a ce kai kana da cikakken yaƙini to manzon Allah da ya kuka kuma fa me kake nufi fassara aikinka ko kuma maganarka me take nufi ma'ana manzon Allah da ya kuka shi bai da yaƙini ko bai da haƙuri shi yasa an yi maka mutuwa dan zuciyarka ta ɓaci hankalinka ya tashi idanuwanka sun zubar da hawaye babu laifi akan wannan amma harshenka kar ka sake faɗi wata muguwar kalma sai alkhairi akhrajahu al-bukhari bukhari ya fitar da wannan hadisi a cikin mujalladi na uku shafi na 135 wa muslimun da al-imamu muslim wal baihaqi da baihaqi a cikin mujalladi na hudu shafi na 69 bi nahawihi imamu muslim da baihaqi sun fitar da irin wannan hadisi wanzur ma sabaqa ya ce ka duba ko ka karanta bayanan da suka gabata safha jim a cikin ainihin shafi na jim ma'ana fakara ta jim a can karatu da ainihin muka yi wanda zai daidai da shafi na 22 a cikin ainihin wannan littafi shine a inda yake cewa an yi ghattahu bi saubin yasturu jami'a badnihi ya kawo ainihin hadisai a karkashin wannan mas'ala الخامس عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمهل آل جعفر ثلاثا أن يأتيهم ثم أتاهم فقال لا تبكوا على لا تبكوا على أخي بعد اليوم الحديث رواه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح على شرط مسلم وأخرجه أحمد بأتم منه وسيأتي لفظه في التعزية إن شاء الله تعالى hadisi na hudu hadisi na biyar a cikin wannan matsala ya ce an abdullahi bin ja'far radiyallahu anhu daga abdullahi dan ja'far Allah ya ƙara mishi yarda annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama amhala ala ja'farin salasan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya saurara wa iyalin ja'far ja'far ibn abi talibin wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya da ali bin abi talibin wanda suke kuma dangantakarsu da manzan Allah suna 'yan mazazar kenan to lokacin da aka kawo labarin an kashe Ja'far sai manzan Allah ya saurara kwana uku an yi atiyahum sa'annan sai je musu sai bayan kwana uku sannan sai je gidan summa atahum bayan kwana uku din nan sai je musu ma'ana sai da ya kwana uku bai je gidan ba shine annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama amhala ala ja'farin salasan an ya atiyahum manzo Allah ya saurara wa iyalin Ja'far kwana uku bai je gare su ba summa atahum sa'annan bayan kwana uku sai je gare su fa qala sai ce la tabku ala akhi ba'da al-yawmi bayan yau kar ku sake wa dan uwana kuka ash-shahid anan shine a can farkon matsala da Sheikhul Albani ya ce ya halatta mutum ya kwana uku ya nemi mamaci kuka to gashi bayan kwana uku annabi ya ce bayan yau kar a sake yi mishi kuka ashe ya halatta kwana uku babanka ya mutu ko babaka ko ɗanka kana zubar da hawaye saboda kuka babu laifi in kai haka ba cewa aka yi ba amma in ka kasa daurewa kana yi to ba komai shine abin da ake nufi da halal da kyau ake nufi da kyau ba komai ka yi dan bahaushe in baka ce da kyau ko ba kyau ba baya ganewa malamai ma na fama da matsalar usulul fiqh balle kuma wanda yake tantagariyar baladi ne dan cikin gari kawai mun gane wannan sai in ka ce mishi wajibi yace bai fahimta ba ka ce dole in ka ce mishi halal ba zai fahimta ba sai ka ce da kyau rawahu abu dauda al-imamu abu dauda ya fitar da wannan hadisi a cikin mujalladi na biyu ko kuma juz'i na biyu shafi na 194 wan nasa'i da al-imam an-nasa'i a cikin mujalladi na biyu shafi na 292 wa isnaduhu sahihun ala sharti muslimin isnadin wannan hadisi ya inganta a bisa sharatin al-imamu muslim an sha yin bayani akan abin da ake nufi da wannan mas'alar ma'ana isnadin wannan hadisi ya inganta ta hanyar mazajen da suka rawaito hadisin sun ainihin wato akwai su a cikin masu riwaya hadisan sahihi muslim wa akhrajahu ahmadu bi atamma minhu ahmad ya fitar da hadisi wanda yake irin wannan amma kuma ya fi wannan cikakken bayani dogo ne wasa ya ati lafzuhu fi ta'ziya lafazin shi zai zo a can babin da ke magana akan ta'ziya insha Allah ta'ala in Allah madaukakin sarki ya zo in Allah madaukakin sarki ya so to wannan ainihin mas'ala ta kare ko kuma wannan fasli ya kare da ke bayani akan abubuwan da suka halatta ainihin wato a yi su ga mamaci makazo an cewa na ya rasu yana ina sai aka ce yana daka ba a bai wanka ba sai ka je ka samu an lullube shi sai ka bude fuskar shi ka sumbance shi babu laifi akan haka in kayi sannan ya halatta gare ka za ka rinka ainihin yin kuka gare shi in ka kasa daurewa har tsawon kwana uku kamar yadda aka yi bayani alfaslul khamis fasli na biyar ma yajibu ala aqaribil mayyiti abubuwan da suka wajaba suke dole ne ga dangin mamaci to ka gani shi yasa Sheikh Muhammad Nasir Din Al-Albani a cikin wannan littafi nashi mai albarka da sauran littattafan shi At-Tayyiba Al-Qayyima zaka samu duk inda yake magana yana magana ne a ilmance shi yasa kai dabgaja sai kai hakuri ka je kai karatu tukuna yana magana ne a ilmance can sai ya ce ma ya juzu nan sai ya ce ma ya jibu ayin baka san usul fiqi ba har abada kai da fahimta waɗannan littattafai ka je kai ta ashariya ana rubuta maka zunubi ka je kabari ka ci duka ka zagi bawan Allah al mas'alatu tasi'a ashar mas'ala ta goma sha tara wa yajibu ala aqaribil mayyit hina yablughuhum khabru wafatihi amran yana wajaba ga dangin mamaci a lokacin da labarin mutuwar wannan dan uwa nasu ya zo musu to akwai abubuwa guda biyu waɗanda suka wajaba a kansu al'awwal abu na farko as-sabru wajibi ne su yi haƙuri warriza su yarda bil qadari da ƙaddara Allah ikon Allah ne Allah ya ga dama ya ɗauke shi saboda hakan aka zo aka ce babanka ya rasu ko mahaifiyarka ko ɗanka ko ƙaninka ko wani naka abin da shari'ar musulunci ta ɗora maka wajibi na farko shine as-sabru warriza bil qadar ka yi haƙuri ka yadda da wannan ƙaddara ce ta haukan shi kai kuma ƙaddara ta haukan ka ta ka yi haƙuri liƙaulihi ta'ala saboda Allah maɗaukakin sarki ya ce wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal ju'i wa naqsin min al-amwali wal anfusi was samarat wa bashshiris sabirin alladhina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa'ula'ika humul muhtadun. Allah maɗaukakin sarki ya ce, Wala na biluwannakum bi shay'in min alkhawfi lallai za mu jarabce ku da wani tsoro sai ya ce bi shay'in min alkhawfi littaqlil an tsoro kaɗan za a ringa firgita ku shine abin da ake ciki yanzu kowa an ga ganshi yanzu a tsorace yake yanzu nan kadangare da zai shigo nan sai ya ga wane mutum kowa dama a shirye yake cikin tsoro yake dama a shirye yake da ya gudu sai ka dangare ya zo sar sai ga wani ya take a kamar jana'izin shi shi kenan sau dama a shirye yake cikin tsoro to shine tsoro malamai na tsoro jahilai na tsoro sarakuna na tsoro talaka na tsoro mai kuɗi na tsoro talaka na tsoro mai arziki na tsoro matsiyaci na tsoro kowa a cikin tsoro yake kai kana tsoro matakka na tsoro dan abu da ya yi sukur sukur a karkashin gado sai ku zo ku banke ku da kai da matarka kowa yana ta kanshi ya fito baka ta matarka ba ta ta kanka baka ta dan baya kowa kawai ta kanshi yake saboda kowa cikin tsoro yake dan me zalika bima kasabat aydikum wa ya'fu an kafir mutane su suka jawo wa kansu waɗannan abubuwa wal ju'i da kuma yunwa yunwa a jarabci mutane da yunwa gashi nan an jarabci mutane da ainihin gwamnati tana horar da su wajen ba da taki noma ya zama sai da taki shi yasa komai aka zo da mutane abin da ake so shine duk abin da ya zo maka in na ilimi ne kai jahili ka ja bakinka kai shiru kai malami ka tafi kai bincike a lokacin da aka zo da takin zamani a ƙasar nan babu irin jafa'in da ba a yi wa takin zamani ba sai a bar shi ya riɓe ruwa ya ta lalata shi ana ta zagi wannan taki kaza kaza kaza kaza kaza sai mutum ya je ya ɗibo na jaka ya zo ya zuba yadda ake zargin da makircin cikin babu makirci oho dai da ka kawai mutane suka yi ta yanke faɗi ana nan ana nan al'amari ya tafi sai mutane kuma suka gano fa'idar taki ɗin nan gashi yanzu ana azabtar da su da taki ɗin kana buƙatar taki buhu ɗari sai a kawo buhu ɗaya a baka a lokacin da kake zagi da ashariya fa to shi yasa duk abu in ya zo taki ɗin nan akan ilimi aka tsaya aka tsara shi to kamata ya kai manomin gargajiya an aka zo da shi a yi maka bincike a ilmance a kawai zai kace ai mu abin da muka gada to yadda mutane suke waɗannan tasawurat suke irin waɗannan al'amura da ɗabi'u a wajen rayuwar duniya haka suke wajen addini ma ai mu kaza shi muka saba shine gargajiya to malam wane ya faɗa ne malam wane ya taɓa yi ba shikenan duk su gama jayayyarsu kuma sai daga baya sai su dawo sai su karɓa shi yasa kullum abin da ake magana kenan mutane su tashi su karatu in ba haka ba alamai garin hasada sai su saka ka zama wawa sai ka gama fada ka gama fada kai ne mahaukaci kai ne kaza sai ka gama haukan ka tsaf su kuma sun je sun binciko sai su ce to eh ai wannan abu mun gane daidai ne to amma sai dai kaza to ana nan ana nan sai ka ji ya gusar da wannan din ma sai kuma ya zo yana cewa wannan abu daidai ne kai kuma da ya tura ka kai haukafa kai jahili kai aka mayar mahaukaci duk harka an ta tayi sai a ce ku yi kaza ku yi kaza shi malamin fa inda gaske ne ya fito ya fara yi sannan sai kowa ya yi saboda haka sai a naɗa ku ku ne yan kwamiti ku ne yan agaji ku ne mahaukata in wani ya zo masallaci zai yi sunna kaza to ku fitar da shi da karfin tsiya saboda haka wannan nan ku yasa a zuciya ku kuka yi mishi wauta ana nan ana nan wannan malami ya zo ya gane wannan abu daidai ne waye da tabo akan wauta ku shikenan shi yasa an an ce kai an nada ka duk wanda yazo zai kaza masallacin nan ka fitar da shi sai ka ce a kai ka fara fitar da shi malam sai mu taya ka idan me ya sa ka kai wauta wal wabalu alayka wahalar ta dawo kanka to haka Allah ya ce zai jarabci mutane da yunwa da wahalhalu wa naqsin min al amwali da ainihin naƙasa na daga dukiya ma'ana talauci da wahalhalu kana da dukiyar sai ta rinka na ƙasa ka je ka sari kaya na dubu goma ka biya mota dubu uku ka je kuma wannan kaya ka samo dubu bakwai da ƙyar kaga naqsin min al-amwali kenan ko kuma ka tashi da bakar fatara da wahalhalu ga sunan ba abin da ba zai iya samun ka ba wal anfusi mahallin shahid kenan da kuma ainihin rashi na rayuka kana zaune kana matukar son matarka sai Allah ya ɗauke ta kana matukar son ɗanka sai Allah ya ɗauke shi ko mahaifinka ko wani naka sai Allah ya jarabce ka sai ya ɗauke wannan to duk in ka fahimci wannan sai ka fahimci Allah ya ne maka haka ne dan ya jaraba ka wasamarati da kuma ƴaƴan itatuwa sai ka ainihin yi noma sai ka ainihin wahala kana sauraron gwaibaka ko mangwaranka sai ga duk bilbili ya zo ya lalata ta kwari sun zo sun lalata sai ka yi asara akan haka ba dan komai ba Allah yake maka haka ibtila'an minhu subhanahu wa ta'ala dan ya jarabci imaninka sai Allah ya ce wa bashirin sabirina amma ka yi albishir ga waɗanda waɗannan musibu suka same su suka yi haƙuri akan wannan musibu su waɗannan waɗanda suke ainihin masu haƙuri su ne allazina idza asabatuhum musibatun waɗanda idan musifa ta same su قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون سيستي إنا لله وإنا إليه راجعون شيخ الألباني زي زوزي واري من أولي إن زي مغانا أكن فتر إنا لله وإنا إليه راجعون تو يد أكي فتن تكينا إنا لله وإنا إليه راجعون ba cewa za ka yi ƙalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba sai ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un nan hikaya ce Allah yake bada labarin abin da bayan Allah masu haƙuri suke faɗi shine suna cewa ai kaga ba daidai bane kamar a Hausa ka tashi zaka faɗa sai ka ce suna cewa daga Allah muke kuma ga Allah za mu koma ma'ana kaifa kana ba da labari kenan in abin ya same ka sai ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un daga Allah muke kuma ga Allah za mu koma mu na Allah ne halitta Allah ne kuma gare shi za mu koma sai Allah ya yabi irin waɗannan ya ba su digirin girmamawa ya ce ula'ika alaihim salawatun min rabbihim irin waɗannan mutane masu haƙuri to suna da darajoji a wurin ubangijinsu wa rahma da kuma gafara akwai addu'o'i akwai gafara akwai ainihin mukami da za su samu a wurin Allah wa ula'ika humul muhtadun waɗannan su ne suke shiryayyun mutane Allah ya saka mu a cikinsu wannan ayoyi suna cikin suratul baqara daga aya ta ɗari ɗaya da hamsin da biyar zuwa ɗari ɗaya da hamsin da bakwai to kaga dalilin a sheikh muhammad nasir din albani kenan a dangane da mutuwa in an yi maka kai haƙuri sai kawo maka dalili a cikin alƙur'ani ko sai kuma ya ce maka wali hadisi anas bin malik radiyallahu anhu kuma saboda hadisin anas dan malik Allah ya tsara wa anas yarda qala anas ya ce marra rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama bimra'atin inda qabrin wa hiya tabki فقال لها اتق الله واصبري فقالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي قال ولم تعرفه فقيل لها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذها مثل الموت فأتت باب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين فقالت يا رسول الله إني لم أعرفك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصبر عند أول الصدمة أخرجه البخاري ومسلم والبيهقي والسياق له tukaji haka ake ilimi da ya ce saboda Allah ya ce sai kuma ya ce saboda gashi hadisi an samo daga Anas annabi ya yi kaza ya kaza ya kaza to addinin musulunci kenan saboda haka iyaka wa asatiril awwalina ka guji bautawa Allah da tatsuniyoyi a zo za a yi maka wa'azi a yi ta jawo maka tatsuniyoyi wallahi ka guji bauta Allah da haka za ka rena kanka tun daga kabari har filin alkiyama Allah ya cire da mu ya ce wani hadith Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama bimra'atin inda qabrin wa hiya tabki manzo Allah ya zo zai wuce sai ga wata mata ko tana tsaye ko tana durƙushe a jikin wani kabari tana ta kuka a cikin riwayar muslim aka ce ɗanta ne ya rasu ɗan ƙarami faƙala laha sai manzan Allah ya ce da ita ittaqillaha wasbiri baiwar Allah ki ji tsoron Allah kuma ki yi haƙuri mahallin shahir kenan in an yi maka mutuwa me za ka yi sai kai haƙuri manzan Allah ya ce ki ji tsoron Allah kuma ki yi haƙuri faƙalat sai wannan mata ta ce ilaika anni ka tafi ka bani wuri ta gaya manzan Allah baƙar magana tafi ka ban wuri bata san manzan Allah ba saboda ba a liƙa hoton manzan Allah ba a baje ba ƙarya ake ba addinin musulunci manzan Allah yake saboda haka ai Allah ya san shi manzan Allah ne ko wa kafa billahi shahida Allah ya isa ya shaida duk duniyar nan baki ɗayan an kafirce Allah ya ce wa kafa billahi shahida akan me Muhammadun Rasulullah alhamdulillahi rabbil alamin tunda Allah ya isa ya shaida manzan Allah manzan Allah ne ba sai an liƙa hoto ba ba sai an yi kamfen ba ba sai an sa a baje ba ba sai an zo ana wa'azi ana faɗin karamomin shi ba ya isa kawai tunda Allah ya tabbatar da shi manzon Allah ne shi yasa shi kadai yake yawo a cikin anguwa shi kadai yake yawo a cikin gari ba ruwan shi da sai an samu bodyguard an sa abin nan tuma ƙasa an rike kwagiri an rike duk wannan wallahi tallahi kuna bata kanku lokaci ne kai tafiyar ka kai kadai kawai babu abin da zai same ka wallahu ya asimuka minan nas amma har kaga kana jin tsoron ka rinka tafiya kai kadai baka da gaskiya ne har aka wayi gari kana son wai kana tafiya a gane kai ne wani shi yasa sai da mutum biyu suna bin ka a baya sai an samu wani dogon kandiri sai an samu malafa ayya kana bata kanka lokaci ne kai ma ba za ka sake ba kana tafiya ka kai kadai ka fi sakewa tanjirin ka gani ka tsaya ka siya ka tafi ba ruwanka amma kana tafiya wai don a gane kai ne wane ka ji zaka sai lemo shikenan mai lemo zai gaya maka bakan magana waɗannan bodyguard fa da su ce kai baka san wani ba kenan sai ce ina roƙon gafara duk wannan kuna bata kanku lokaci ne wallahi kuna bata kanku lokaci ne manzo Allah ga shi kadai yake tafiya ya ganta sai mata wa'azi ya mata nasiha izalatul munkar kenan gusar da mugun abu sai mata wa'azi ashe wannan ya nuna kenan a matsayinka na liman matsayinka na babban malami kana zama matsayin uba ne ga jama'a shi yasa in ka ga yaro yayi ba daidai ba zaka wa'azantar da shi mace ta yi ba daidai ba zaka wa'azantar da ita tsoho da namiji da mai gida kowa zaka iya wa'azantar da shi gashi annabi sallallahu alaihi wasallama yayi kuma abin da ke tabbata mana da cewa wannan irin wa'azi akan hanya haka ko mace ce kai mata kowa ya izalatul munkar ne gusar da mugun abu ne inda za mu fahimci ba khususiya bane sayyidina abu huraira yayi yana zaune sai ga wata mata ta zo kawai ta wuce za ta tafi sallah sai ce baiwa Allah ina zaki ya amatal jabbar al masjid turidin al masjid turidin ke baiwa Allah masallaci zaki sai ta ce eh yace wa bihi tatayyabi kuma kika sa turare zaki masallaci yace naji khalili naji manzon Allah masoyina ya ce duk matar da ta sanya turare ta fita sallah Allah ba zai karbi sallar ta ba sai ta koma ta yi wanka ta wanke turaren sannan ta je ta yi sallah Allah ya karba dan haka koma gida ga Abu Huraira yayi wa'azi shi ma haka ko to abin da ake so shine ya zama tsakaninka da Allah babu wani kaikayi babu wata manufa a cikin zuciyarka so kake ta gyara kawai sai kaga Allah ya taimake ka akan ta gyara in yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma mun fahimci wannan da kyau ko to gashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta yi manzon Allah tsawa ilaika anni tafi gaba ni guri fa innaka lam tusabbi musibati masifar da ta same ni dan ba ta same ka bane dan haka kace in yi hakuri ka gani qala Anas ya ce wa lam ta'rifu bata san manzon Allah bane saboda a to yanzu wannan shehu ne babu hoton shi a kowane gida yanzu akwai shehun da za gani a Najeriya baka gane shi ba ko a ina ko baka taba ganin shi ban ka gani za ka gane shi duk ga hotunan shi an manne wannan da nadi dami guda kamar mai wanki yayi bari wannan ga kwagiri wannan ga alkyabba an sa an wani haka oh ƙarya malan malanta wai sai an yi joni tukuna to shine ana sai ce bata san shi ba kuma ba me ta ce ba ta ce ta tafiya ba ta wuri ba sai tafiya ba ta wuri din kenan kawai abin da ake so kenan mutane su rinka fahimta gaskiya kai dai ka faɗe ta wallahi ko kana da rai ko kana kabari Allah zai zo ya tabbatar da gaskiyar da kanshi wama arsalna min rasulin illa idza tamanna alqa shaytanu fi umniyatihi fayansakhi Allah ma yulqi shaytanu thumma yuhkimu Allah ayatihi Allah ya ce babu wani manzo da ya aiko sai in ya zo yana karatu sai an samu shaidan ya saka shakka a cikin zukatan mutane ya kawo rudani da hayaniya malaman tafsiri suka ce ko shaidanin sarari ko shaidani na ɓoye an zo an karantar da mutane addinin musulunci mutane sun natsu hankalinsu ya kwanta sai ya sako wata shubuha don kada a tashi lafiya saboda shi in aka tashi lafiya kuma ƙarya ta ƙare mishi ai sai ya sako shubuha wallahi wannan ka'idar yahuda suka ɗauka suke aiki da ita haka zo aka yi musulmi wa'azi sai su lallabo sai su lallabo sai su zo sai su wata tambaya wadda za ta kauda hankalin mutane ya ce ala gafarta malam mun tashi iyaye da kakanni ana cin dinya ko an samo hadisin da annabi ya ci dinya sai malam ya shuru sai ce to to zan bincika to malam bai san ilimi ba kenan to duk wa'azin da aka yi baki daya ya tashi a karkashin hadisin dinya ake nema yanzu duk wa'azin ya rushe kaga yahuda sun yi makirci mun fahimci wannan to wannan muguwar al'ada yahudawa aka sani a da amma yanzu ya lalasaf sai aka samu wasu malamai na musulunci sun siffanti da wannan ana wa'azi sai ya lallabo sai zo ya zauna kamar mutumin kirki ana gamawa sai ya sako wani rikici wanda zai lalata mutane tunani to sai Allah ya ce duk wani annabi ko manzo da muka aiko sai an yi mishi haka sai an samu wani shaidani ya jefa wata shubuha wani abu da zai rikita jama'a ya ce to ana cikin wannan halin kuma sai Allah maɗaukakin sarki sai ya ainihin wato shafe ya goge wannan irin ainihin mugun tunani da aka saka wa mutane sannan Allah ya tabbatar da ayoyin shi jama'a kuma su dawo su aiki da wannan abu ina fatan mun gane wannan to shine annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya sa kai sai ya tafi faƙila laha sai aka ce da ita huwa rasulullah sallallahu alaihi wasallam ai wannan shine manzon Allah ke kin ga manzon Allah bakan magana yau fa akhadha mislul mauti sai ta kamar za ta mutu ka ga wa shehu bakan magana ma yaya sai ga kana makarkata balle wannan manzon Allah ne kada Allah ya fushi ya turo wata sarka daga sama a nan nade ka a janye ka sai ta hau makyarkata fa'atat baba rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama sai ta tafi wurin baban manzo Allah ko dan a caban larabci sai ta tafi wurin baban manzo Allah ka san haka ake yi ko turanci ne suka tashi fasarawa sai su dubi yayi daidai da Hausa kauman ludda mutane sun yi bari da ludayi wai ludda wai ludayi saboda haka fa'atat baba rasulullahi sai ta je wurin baban manzo Allah ai fa'atat baba rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama sai ta je kofar gidan manzon Allah falam tajid indahu bawabina ba ta samu masu gadin kofa ba a gidan manzon Allah fa salawatullahi alayka ya rasulullah malaika ya zo ya ce Allah yana gaishe ka bayan gaisuwa ya ce duk abin da kake so ka faɗa za a yi maka dutsen Uhud a narke shi ya zama kuɗi a baka sarauta da ta annabi Suleiman a baka kaza ya ce a a duk ba wannan muke so ba a ban mu mu bauta wa Allah mu je can mu samu sakamakon gaba ɗaya salawatullahi alaihi faqalat sai ta ce ya rasulullah to dama ba masu gadin gida ko ba kawai sai ta shiga kai tsaye da ta je sai ta ce ya manzan Allah inni lam a'rifka ban san ka ba ba alika hoto ba tambari ba ni ban san ka ba shi yasa na gaya maka wannan bakan magana fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah yace ma'ana kina nufin kin zo ba da hakuri ne inna sabra inda awwal sadma ai hakuri ana yin shi ne a karan farko tun farko ke an baki hakuri baki hakuri ba yanzu ke kya to ban baki ashe hakuri yaushe zai amfane ka sai in ka yi shi lokacin da ya dace in ba ka yi shi a an yi maka mutuwa ana lallashin ka ka daina birgima ka sai bayan kwana biyar sai ka zo ka ce to na haƙura dai baka haƙura ba ƙarya kake abin da ya wuce kawai amma an yi maka mutuwa za ka yi birgima aka ce ya haƙuri sai ka ce to Allah ya gafarta mishi to ka yi haƙuri kenan sanda abin yake da ɗaci sai ka daure to ka yi haƙuri kenan akhrajahu al-bukhari al-imam al-bukhari ya fitar da wannan hadisi cikin juz'i na uku shafi na ɗari ɗaya da hamsin da a ɗari ɗaya da goma sha biyar zuwa ɗari ɗaya da goma sha shida wa muslimun da muslim a cikin mujalladi na uku shafi na arba'in zuwa arba'in da ɗaya wal baihaqi da baihaqi a cikin mujalladi na hudu shafi na sittin da biyar wa siyaqu lahu lafazin da aka kawo din na al-imam al-baihaqi ne to wannan hadisi ya fitar da matsaloli da dama daga cikin matsalolin wannan hadisi yana nuna mana ashe duk inda aka gaya maka gaskiya duk wanda ya gaya maka gaskiya ka ɗauki wannan gaskiyar da ya faɗi karka ce sai in ɗan ɗariƙarka ne sai in ɗan mazhabarka ne sai ɗan garinku sai harshenka an dai gaskiya ce ita gaskiya tana da ƙa'ida wajen ganewa ba sai da ilimi ake gane ta ba ita gaskiya akan gano ta ta hanyar tunanin kwakwalwa ne shi yasa sanda annabi ya zo yau mutane wa'azi suka kafirce sai Allah yake ku yi tunani da hankalinku mana ma bi sahibikum min jinna wannan dan uwa naku wannan Muhammad da yazo ne muku wa'azi ba mahaukaci bane ai ba cewa aka yi su je su ɗauko wani littafi su karanta ba saboda mafiyancin su wasu ba su iya rubutu da karatu ba amma ku yi amfani da hankalinku Muhammad ya yi kama da mahaukata Muhammad ya yi kama da bokaye ya yi kama da ‘yan dabo ya yi kama da ‘yan iska Muhammad ya yi kama da waɗanda suke ƙarya ku yi amfani da hankalin kanku to wannan magana da ta shafi umumi kenan sai a ce mutane su auna da tunanin hankalinsu amma magana da ta zama ta ilimi ce to wannan sai a ce malamai su je su auna da iliminsu to sai Allah ya kawo mu wani irin zamani malamai ba su auna matsaloli da iliminsu jahilai kuma ba su auna matsaloli da hankalinsu shi yasa kaga da malaman da jahilan kowa ya shiga rudani gaba daya an rude dan me kowa baya aiki da abin da Allah ya umarce shi da ya aiki da shi Allah ya shiryar da mu amma haka zuwa gaya maka don me ya hana wannan mata ta ji nasihar da annabi ya mata wai dan bata san shi ba da ta san shi ne manzon Allah fa da ta ji amma tana ganin shi kawai wani talakan cikin gari ne dan haka ya gaya mata ta kiyarda yanzu ba abin da ke faruwa ba kenan mutum ya gaya maka gaskiya sai in ka san shi ne wani fa wannan sannan zaka bi in ba haka ba sai ka ce ba za ka bi ba ko kuma kai zalunci ka san gaskiya ce amma wai tunda wani ne ya faɗi wai dan me zaka goyi bayan ta والصبر على وفاة الأولاد له أجر عظيم yace musamman yin haƙuri game da mutuwar ‘ya'ya yana da lada mai girma akwai lada na musamman mai girma ga wanda ‘ya'yan shi suka mutu ya haƙuri wa qad jaa fi zalika ahadithu kathira azkuru ba'daha الشيخ محمد ناصر الدين الألباني يتي حقيقة حديثي ديوا سنزو وطن دستينونا فلالر حقولي dangane da rasuwar yayaye ya ce amma zan ambaci wasu daga cikinsu ne ba za a ambace su duka ba sai ka je kai ta karatu inda ya je karatu ya gano suna da yawa sai ka je kai ma kai karatu haka ake yi amma ka sha kunun tsamiya kawai shi kenan ka taya ka ce ƙarya ne ƙarya ne haka ake a garinku kai ma sai a ce kai ma ƙarya ne mun fahimci wannan ko awwalan hadisi na farko annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace la yamutu li ahadin min almuslimina salafatun min alwaladi fatamassuhu an-naru illa tahillatal qasami أخرجه البخاري والبيهقي عن أبي هريرة hadisi na farko ya ce annabi ya ce la ya mutu li ahadin minal muslimina salasatun minal waladi babu wani musulmi da ƴaƴayen shi guda uku za su mutu fatamassahun naru kuma wuta ta shafe shi ma'ana wuta ba za ta shafe shi ba ma balle ta ci shi illa ta hillatal qasami sai dai hana rantsuwa don Allah ya yi rantsuwa ya ce wa in minkum illa wariduha ya ce wallahi tabbas kowa daga cikin ku sai ya ainihin gangara ta wuta ko aljanna za ka shiga sai ka ƙetara wuta tukuna kuma saboda bala'inta sai ka san ka zo fa ai duk wanda yake yin de yake zuwa ainihin makarantun da ke ƙetara kubanni in ka je wucewa karfe bakwai ɗin nan na safe ko lokacin zafi ne sai ka san ka zo kubanni fa lokacin muna zuwa makaranta ina da wani agogo ana zuwa wurin sai ya dauki salut kenan malam ana zuwa sai ya dauki ana ketarewa sai ya dawo ina kewayawa ɗaya gadar kuma ɗaya ɓarin sai sake daukewa ana sake abin nan shikenan ba wani gyara kaga an san matsala kawai ina fatan mun gane Allah ya shiryar da mu to shine ainihin abin da ake nuna wa mutane wallahi duk wanda ya yaudare ka game da al'amarin lahira ya kai ka ya baro ka jama'a Allah da kanshi ya rantsuwa ya ce wallahi kowa sai ya gangara ta wuta din nan sai Allah ya ce summa nunajjil ladina taqaw kana ala rabbika hatman maqdiya ubangijinka ya kai Muhammad ya kai mai karatu ya kai mai saurare ya wajabta wa wannan abu a kan shi kuma ya hukunta tabbas sai haka ta faru to in haka ta faru fa sai Allah ya kasabta mutane kashi biyu ya ce sun manu na jillazi na waɗanda ke jin tsoron Allah sai ainihin mu ƙetare da su sai mu ɗauke su mu cire su daga wannan wuta wa nazaru zalimi na fiha jisiya azzalimai mu basu a gurfane ga sunan ko aji ka shiga ka je ka samu yara duk azza zaune akan kujeru sai ka samu wani a gurfana ya kneel down alama ce ta shi menene ai da gaskiya mai laifi ne to mu'mine na gaske sai su ketare da izinin Allah wani yana zuwa fab sai ji ya wuce wani sai ya sha wahala an fuffuske shi an ciccizgi naman shi ya je can yana ketarewa Allah ya bada sauki ya shiga aljanna amma azzalimai to sai Allah ya kasa da su Allah ya tsare mu kada Allah ya nuna mana wutar jahannama har abada ko misalinta kada Allah ya nuna mana ita to shine yace illa tahillatal qasami sai dai hana rantsuwa kawai wannan rantsuwar da Allah yayi to ko da ƴaƴanka guda uku sun mutu zaka ji hucin wuta din zaka wuce ta kanta amma matukar ƴaƴanka guda uku suka mutu har kai hakuri to zaka ainihin wato samu shiga aljanna a ƙasa ya sauke lamba ya ce qala al-imam al-baghawi al-imam muhyi sunna al-baghawi ya faɗi fi sharhi sunna a cikin littafin shi sharhu sunna Allah ya ji dan imam al-baghawi da gafara al-imam al-baghawi shine ya littafi ya sa mishi sharhu sunna yace wannan littafi nawa ina nufin ne da in yi sharhin sunna annabi sallallahu alaihi wa sallama alherin Allah ya kai wa imam al-baghawi sai ya kawo hadisi da isnadin shi taryan taryan taryan taryan ya zo ya kawo ya ce Bukhari ya fitar da shi wani ya fitar da shi ya yi takhrijin shi ko wasu malaman daban sannan ya zo yana sharhi malam wani ya ce kaza akan wannan hadisi kaza kaza amma kaza shine yake daidai ya yi wannan littafi ana buga shi a mujalladi goma sha uku ko kuma mujalladi goma sha biyar ai ko zuwa nan inda muka yi faɗin littattafan nan yanzu ya isa kanka ya ɗan fara wayewa ka san ashe akwai littafi da yawa a musulunci ko ka san ba iyakar karatun kenan kawaidi ba ka yi karatun ka na kawaidi ka makale a hammata sai ka zo duk abin haka zo sai ka ce ƙarya ne ka shaƙe wuyanka da ɗan wake sai ka ce ƙarya ne ƙarya shikenan wai kai kawaidi bihi yuhtamu dhikrul jamil wa yubda'u shine farkon ka shine karshen ka ko kuma ka ce duk littattafan ƙasar nan babu wannan abin duk littattafan ƙasar nan littattafan ƙasar nan da muke karanta ƙawa'idi zuwa muktasar a cikin malikiya ma wani ɓari kawai suka taɓa malikiyar ma yar kaɗan ce suka taɓa kuma dukkan masu littattafan sun ce sun rubuta su ne dan yara kai ma matsayin ilimi ne ka tashi kaga ya lalace a ƙasar ku ba don haka ba da shekarar ka goma sha biyar ka sauke har muktasar ɗin amma in sai kaga mutum ya tsufa da muktasar din shi bai sauke ba muktasar din yana yagewa shi kuma haƙorin shi na faduwa muktasar na yagewa haƙorin shi yana faduwa sai su mutu tare da muktasar din shine yace wa qala qala al-imam al-baghawi al-imam al-baghawi ya fadi fi sharhi sunna a cikin littafin shi sharh sunna a cikin mujalladi na biyar shafi na 451 yace yuridu abinda annabi yake nufi illa qadra ma yubirru Allah illa qadra ma yubirrullahu qasmahu fihi ma'ana sai gwargwadon abin da zai karya rantsuwa Allah kawai shine shigar da mutum zai yi wa huwa qawluhu azza wa jalla ita ce magana Allah wa in minkum illa wariduha fa idza marra biha wa jawazaha faqad abarra qasamahu idan mutum ya ketare wutar jahannama din ya shallake ta to rantsuwa Allah ta karye kenan kaga shikenan yadda Allah ya rantsuwa cewa sai kowa ya shiga sai kowa ya shiga ma'ana sai ka gangara ta cikin ta Allah ya tsare mu daga wutar jahannama inna azabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa maqama Allah ya kiyaye wallahi wanda ya shiga wutar jahannama yayi asara a ranar alkiyama shi yasa ka daina sauraron masu raba ka da shari'a din nan wallahi ranar alkiyama za ku zo kuna tsinene niwa in Allah ya taimake ka sun kokarin fusgaka baka fusgu ba yana cikin wuta kana aljanna sai ka ce inni kana li ina da wani mugun aboki a duniya kaji kaji yadda yake ce min kana gaya wa abokinka kenan na gidan aljanna ce to ko za mu leƙa mu ga halin da yake ciki ka leƙa ka hange shi fi sawa'il jahim fi sawa'il azab ko fi sawa'il jahim yana tsakiyar azabar wuta ta ce in kitta la turdi Allah ya kiyaye ni Allah ya so ni ka so ka afka ni da ni ma na gangaro tare da kai ba dan rahama ubangiji ba da tuni tare muke shan wannan shikenan sai kaga kallon wannan din ma baka so sai ka kauce ka bashi gu shikenan shi yasa lokacin da ake ce maka din nan kaza shirka ne kaza bid'a ne kaza kafirci ne kaza nifaqa kaza zindikanci mutane iri kaza din nan akidar su kaza ce mutane iri kaza din nan fajirai ne azzalumai ne fasikai ne wallahi ba zagin su ake ba ba a shari'a ake musu ba amma ana nufin a faɗakar da kai ne yanzu don kaka afka cikin haɗarin da su suke ciki amma sai ga baka ya fahimta saboda shaidan zai hana ka Allah ya kiyaye sai shaidan ya ta kawata maka abubuwa ya ta kawata maka sai ai malam wane yana yi ai duk garin nan haka ake ai duk garin nan wa aka je ya faɗi sai ta kawata maka ya ta nuna maka abin daidai ne sai ka je can kuma sai ya ce ba abin da ya hada shi da kai na zo na kawo maka dan sanda ne na ce ka bi bid'a na kawo maka police ne na ce sai ka yi shirka zuwa kawai ne na kawo maka abin a zuci na kawata maka shikenan sai ka ɗauka to a wannan halin shikenan mutum ya yi asara أخرجه الشيخان والبيهقي بخاري دا مسلم سكفتد وانا حديثي دا الإمام البيهقي الإمام البيهقي يافتد دا حديث أجكن مجلدين هو شافي نستين دا بقوي عن أبي هريرة دا أبي هريرة ثانيا حديثي نبيو أجكن أينهم واتو وانا بابي كو وانا مسألة wadda ke nuna falala ga wanda ‘ya'yaye suka mutu gare shi ya haƙuri ma'aiki ya ce ma min musulmai ya mutu lahuma salasatun min alwaladi lam yablughu alhinsa illa adkhalahumullahu wa abawayhim wa abawayhim aljanna bi fadli rahmatihi qala wa yakununa ala babin min abwab aljanna fayuqalu lahum udkhulu aljanna fayaquluna hatta yaji'a abwana fayuqalu lahum udkhulu aljannata antum wa abwakum bi fadli rahmatillah أخرجه النسائي والبيهقي وغيرهما وسنده صحيح على شرط الشيخين yace hadisi na biyu a cikin wannan mas'ala annabi ya ce ma min muslimaini babu wasu musulmi biyu ma'ana miji da mata kenan ya mutu lahuma salafatun min alwaladi ƴaƴayansu guda uku suka mutu lam yablughul hinsa kuma ƴaƴayan basu balaga ba kaji wannan hadisin yayi kaidi kenan ƴaƴayan naka da za su rasu ɗin kai wannan haƙurin ka samu wannan darajar sai waɗanda ba su balaga ba to kaga wancan hadisin da ya zo kaga mutlaki ne kenan sai ka ɗauki wannan muƙayyadi sai kai hukunci a kan shi shi yasa in za ka yi karatu sai ka yi karatu fa na usul ka san usulul hadis ka san usulul fiqh da duk waɗannan usul in ba haka ba sai ka zo kana ta bankaura sai ka rinka ganin kamar nasoshin suna karo da juna a wannan da ya ce ‘ya'yan da ba su balaga ba to ya ƙayyada wancan da ya zo magana a sake kenan illa adkhalahum Allah wa abawayhim aljannata bi fadli rahmatihi sai Allah ya shigar da su waɗannan iyaye da ƴaƴayan sai Allah ya shigar da su cikin aljanna saboda falalar rahamash saboda girman rahama Allah kadai ba dan aikin su ba ba dan kwazon su ba qala annabi yace wa yakununa ala babin min abwabil janna ranar gobe alkiyama an aka tashi mutane sai ƴaƴayan nan dama su ƴaƴayan suna cikin aljanna ne duk da in ya mutu wanda bai balaga ba to aljanna zai tafi wannan ɗa uban shi da uwar shi kafirai ne ko musulmi ne wannan ita ce sahihiyar magana to ƴaƴayen da suke iyayensu kafirai ne su ba za su ceci iyayensu ba don kafiri ba a ceton shi amma ƴaƴayen da suka zama iyayensu mu'minai ne sai annabi ya ce sai ƴaƴayen su fito su kasance a kofofi a kofa daga cikin kofofin aljanna sai su zo su tsaya a wata kofa fayuqalu lahum udkhulul janna sai a ce waɗannan yaya ku shiga aljanna mana ku shiga ku shiga ku koma fayaquluna sai su ce hatta yaji'a abwana har sai uwayenmu da ubanninmu sun zo ma'ana sai iyayenmu sun zo fayuqalu lahum sai a ce wa ƴaƴan udkhulul jannata antum wa abwakum bi fadli rahmatillahi ku shiga ainihin aljanna din da ku da iyayenku saboda girman rahama Allah ba dan aikin ku ba dan kwazon ku ba to waɗannan su ne nassoshin da aka kafa hujja da su akan ashe in aka yi maka mutuwa din kai haƙuri akwai falala mai yawa akhrajahu an-nasa'i al-imam an-nasa'i ya fitar da wannan hadisi a cikin mujalladi na farko shafi na 265 wal baihaqi da baihaqi a cikin mujalladi na hudu shafi na 68 wa ghayruhuma da kuma aini daga da wasu malaman banda nasa'i da baihaqi anhu daga shi abu huraira وسنده صحيح على شرط الشيخين اسناد وانا حديث يا انغنت ابي شرطي نا البخاري ده مسلم ثالثا حديث نا uku النبي صلى الله عليه وسلم يجي ayyuma imra'atin mata laha salasatun min alwaladi duk wata mace da ƴaƴayenta guda uku suka rasu kanu hijaban minan nar za su kasance shamaki gare ta daga wuta qalat imra'a sai wata mace ta ce wasnan har da guda biyu in sun mutu za su zama hijabi ga uwar qala sai annabi ya ce wasnan har da guda biyu din to wannan hadisi shi kuma sai ya ce duk wata mace da 'ya'ya uku suka rasu to wannan kuma ya nuna shi kuma ya khassa sai kenan banda uba a'a wannan kuma ba ya zo kaidi bane akan wancan wannan kuma an dawo usulul fiqh sai a ce mafhumu laqabin ne laysa bi mafhumin sai a dubi a ina annabi yake wannan wa'azin ai mata ya tara kewa to sai ce duk matar da tunda ba namiji a wurin saboda haka mafhumi laqabin ne laisa lahu mafhum laisa bi mafhumin inda al-usuliyina kace duk mutumin da ya zo wurin karatu za a bashi sadaka alqur'ani to shikenan sai wata mace ta zo ita ma ai mutum ce tama me yasa tun farko kace duk mutumin da saboda ka kalli waɗanda ke gaban ka mazaje ne to shine a takaice misali na mafhum laqab dan ka fahimta dan haka wannan mafhum laqabin ne laysa bi mafhum inda al-usuliyyin ma'ana ko da namiji ne ƴaƴan shi guda uku suka rasu zai samu wannan daraja din akhrajahu al-bukhari al-bukhari ya fitar da wannan hadisi a cikin mujallaji ko juz'i na uku shafi na 94 wa muslimun da muslimun wal baihaqi da baihaqi a cikin mujalladi ko juz'i a cikin mujalladi na hudu shafi na sittin da bakwai an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu daga abi sa'id al-khudri Allah ya kara mushi yarda rabi'an hadisi na hudu a cikin wannan mas'ala manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace inna Allah la yarda li 'abdihi al-mu'min al-mu'min idha dhahaba bi safiyhi min ahli al-ardi فصبر واحتسب بثواب دون الجنة فصلوات الله وسلامه عليه ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce inna allaha la yarda li abdihi almu'mini idza dhahaba bi safihi min ahli al-ardi Allah baya yarjewa wani bawan shi mumini wanda ya dauke mishi wani masoyi nashi daga cikin mutanen da ke rayuwa a duniya fasabara kuma wannan mutum ya haƙuri wahtasaba ya nemi Allah ya bashi ladan haƙuri din ba wani lada da Allah ya yarda da ya bashi bi sawabin ba wani lada da Allah ya yarda ya bashi dunal janna in ba aljanna ba ma'ana in har wana naka ya rasu kana ji da shi ka haƙura ka nemi wannan haƙuri kana yin shi ne saboda Allah Allah ya baka lada to babu wani lada da Allah yake ganin zai baka sai aljanna kawai shine kawai yake gani amma ƙasa da aljanna a aljanna kadai Allah zai baka akhrajahu an-nasa'i al-imam an-nasa'i ya fitar da wannan hadisi a cikin mujalladi na farko shafi na 264 an abdullahi bin amr daga abdullahi dan amr bisanadin hasan da isnadi wanda yake kyakkyawa to wannan matsalar wadda ainihin ya kawo cewa akwai abubuwa guda biyu waɗanda suka wajaba ga dangin mamaci lokacin da aka zo aka bashi labarin cewa ɗan uwan shi ya rasu abu na farko ya ce haƙuri da yarda da ƙaddara Allah shine ka ji duk baki ɗaya gashi ya kawo maka Allah ya ce annabi ya ce gashi har ya gama rufe wannan matsala ina ra'ayin Sheikhul Albani yake a ciki dan Allah dan Allah ba za ku ji tsoron Allah ba wannan magana muna yin ta ne khasatan ga ainihin yan uwanmu yan izala yan dariƙa dama an gama da su gefe guda sun tashi aiki saboda me saboda kin gaskiya su ya bayyana su karara dama ba gaskiya suke so ba me gaskiya a wurin su abin da shehu ya faɗi abin da shehu bai faɗi ba ba gaskiya bane amma abin da shehu ya faɗi ko ya saba kwakwalwarsu wannan gaskiya ne amma a ce Allah ya ce annabi ya ce sai su ashar ce ƙarya ne wannan an aje su gefe guda ku yan izala da kuka ce ku ne yan izalatul bid'a wai qamatu sunna ku ne ahlus sunna ku ne salaf ku ne musulmi wanda ba aqidar ku ba ba haka ba sai aka zo aka zo muku da littafi ya ce kai kaza kai kaza saboda Allah ya ce annabi ya ce sai kai jafa'i wallahi kai ba dan izala bane munafiki ne kawai kaulan wahidan kai ba dan izala bane munafiki ne don in izalar ka ta gaskiya ce dan me an ce izalatul bid'a wa iqamatu sunna an ce la ta'ata liman lam yuti illaha wa rasulahu kawai abin da za a bi shine Allah da manzon Allah wannan bawan Allah ya zo ya ce kai kaza sai ya ce saboda Allah ya ce annabi ya ce kamar yadda ne ta faɗi farkon karatun wannan littafi akwai bangaren kungiyar izala da suka haramta karanta littafin albani gaba ɗaya ga mabiyansu me aka yi muku dan kuna faɗa da wane da wane da wane ku rinka yin adalci mana ba ku yi karatu cikin aqidar salaf bane shi yasa kuka zama azzalumai in kana adalci salafi in wani ya zalunce shi wallahi in ba ta kama ba ba ya faɗa sai in ya zama larura sai ya faɗi kuma ainihin ya faɗi din yadda ba zai cutar da shi ba zai adalci to gashi har ya rufe wannan matsala din ta farko wadda ya kawo abin da ya tattauna kenan sai ce Allah ya ce annabi ya ce sai al'amru sani wanda zamu zo mu karanta insha Allah lokaci na gaba zai zo zaka ji shi ma sai ya ce Allah ya ce annabi ya ce Allah ya ce annabi ya ce kuma ya ce maka littafi kaza juz'i na kaza shafi na kaza ka je ka duba mana a baka je ka duba ba shikenan a kawai wannan ya saba abin da kuka saba shikenan ku tafiya ku ɗaya da yan ɗarika kawai shi za abin da muke so ko na dan izala ya kudirce a ran shi mu babu wani malami fa da muke bi babu wani shehu da muke bi manzon Allah kadai shine wanda muke bi Allah kuma kadai muke bauta duk malamin da yake izala ya saba wa sunna sai ai wurgi da shi ba abin da ya shafe mu mun fahimci wannan ko subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika alhamdulillah na'am